ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا تقص نكو لوزن صفر نجرى النبي صلى الله عليه وسلم دبو دار دلي هدو da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulogul maram min adillatil ahkam muna cikin babu tarhibi an masawi al-akhlaq hadisi na 1396 malam yace wa an mahmud ibn labid radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga mahmud dan labid radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara mashi yarda mahmud din nan yana cikin kanana kananan sahabbai domin an haife shi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rasu shekara ta 76 Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abincin Allah su kara tabbata gare shi yace inna akhwafa lalle mafi tsoron ma akhafu alaikum abinda nake jin tsoro a gare ku a shirkul asghar shirka mafi karanci arriya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine riya akhrajahu ahmad bi isnadin hasan wannan hadisi ne da imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad da isnadi wanda yake mai kyau saboda haka wannan hadisi yana ba mu tsoro na tsawatar da mu daga aikata riya abinda ake ce ma riya shine mutum ya aikata aikin biyayya ga Allah subhanahu wataala amma saboda ya nuna ma wani Allah ya bari yana aikatawa ko kuma mutum ya bar sabon Allah dan ya nuna ma wani Allah cewa ba ya saba ma Allah ba na kai ibada dan a gani ko dan a ji labari muna ganewa ko ka yi ibada dukkan wani nau'i na ibada ka yi ba don Allah ba ka yi don ganin mutane don ka nuna ma mutane kana yi shi ne riya ko kuma ka bar sabon Allah saboda mi saboda mutane su ga cewa ba ka saba ma Allah doriya mugu aiki kamar yadda wani hadisi ya bayyana cewa inna akhwafu ma akhafu alaikum mafi tsoron abinda nake yi muku tsoro ashirkul asghar shirka mafi karanci kaga da abu mai kyawu ne manzo Allah ya ce yana jin tsoro a gare mu ba zai bada haka ba to yayin da ya zamanto mugun aiki ne sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace shine mafi tsoron abin da yake tsoro akan ku shi yasa Allah subhanahu wataala ya bata riya ya zarge ta kuma ya sanya ta daga cikin siffofin munafikai Allah ta'ala ya ce yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila suna nuna ma mutane suna aiki ba su ambatan Allah subhanahu wataala sai dai ambato dan kadan kuma Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake gamnar gamuwa da Allah mahalicci shi to ya aikata aiki mai kyau kada ya hada kowa da bautan Allah mahalicci shi kuma Allah ta'ala ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un waɗanda suke yin riya saboda haka riya ba ta da kyau kai aiki dan wani ya gani asarar lokaci ne baka da lada wurin Allah subhanahu wataala yasa hadisai masu dimbin yawa suka zo da bayanin wato ba mu tsoro daga aikata riya cewa lalle uquban mai riya uquba ce mai girma azabar shi mai girma ce domin shi mai riya bisa ga hakika ba Allah yake bauta ba ba yana bauta ba wanda yake nuna mai ibada to shi yasa wani hadisi hadisin qudsi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan ashraka fihi ghairi fa huwa lahu kulluhu ko fa huwa lahu kullihi wa ana anhu bari'un wa ana aghnal aghniya yani shirk duk wanda ya aikata wani aiki mai kyau amma sai ya hada wani na a cikin wannan aikin da ni to shi wannan aikin na wannan ne da ya hada ni da shi ni ba ruwana da wannan aiki saboda ni na wadatu daga ainihi duk waɗanda suka yi shirka da ni saboda haka kenan shi ma na hadisi yana nuna mana cewa aikin riya ba ya da kyau kuma riya ana yin ta da jiki kamar mutum ya bayyana rama ga jikin shi ko ya bayyana rishin kyawun fatar jikin shi domin ya sanar da mutane wato cewa yana tsananin ibada kaga mutum da ya rami da ya bushe akwai masu yin wannan don Allah subhanahu wata'ala akwai waɗanda ko ba don Allah suke yi mana ana iya riye da wannan aiki aiki ne mai kyau ka rami ka karmashi fata jikinka duk ta lalace ba ka shafa mai ko ina duk abin nan caccagiya take komi kaujiya ko ina haka huskar ka duk ta hito ana yi wannan saboda tsananin ibada ba ka damu da kanka ba ko kuma mutum ya bayyana bakin cikin sha akan sha'anin addini an taba addini ya ta abin nan babatu yana ta bubbutai amma ba don Allah ba. Kuna ganewa ko? Idan mutum ya rame yana nuna mutane rama yana nuna masu yau ba ya cin abinci da yawa. Don kusanciya shi ba ya cin abinci da yawa saboda ba ya da lokacin cin abinci da yawa shi ya sama da ya bai lalace. Ko kuma mutum ya bar gashin shi da gemun shi da komi burca-burca ga yana. Da kuma ainihi datti ga jikin shi datti ga kayan shi ga kayan shi sun yi dauda ai magana ce na ga lokacin wani wanke kaya zai yana nuna muku cewa shi tsananin san addini yake yi ana iya yi don Allah mana ba zama da dauda ba addini bane amma dai zama da kaya waɗanda ba su birge mutane kana iya yi wannan saboda ba kasu wannan ba wani abu bane ka iya sa kayanka kaya haka masu araha ba ruwanka da wasu kaya masu haske masu ɗaukar idanu masu ɗaukar hankali ka idan Allah saboda mi saboda kan tunanin waɗannan masu kyawu su ɗauke maka hankali daga bauta Allah subhanahu wataala an ka idan Allah wannan abu ne mai kyawu to akwai wanda za yi ba dan Allah ba dan ya burge mutane da a ce ka lallewa da hawar shi da duniya ko kaga ana yin riya da wannan Allah ya kiyaye kamar yanda ana yin riya da magana da zikiri zikirin da za ka yi na safe ko na marice ko kuma wa'azi da za ka yi ko karantarwa ko nasiya kana iya yi ba don Allah ba kuna ganewa ko mutum yana iya wato riye da wa'azin shi riye da koyarwa shi kuma ya ta ba da labarin bayan Allah na gari na kwarai waɗanda suka cika da darewa don ya nuna mutane cewa yana da kulawa da labaran magabata hawa shi ma magabacin da yana koyi da su kama da labarinsu duk don ya barge mutane muna ganewa ko ko ko mutum ya zo wurin karatu ya cika ku da ɗimi ya ɗauko wannan littafi a karanta biyar ruɗa ku gaba da yawa abinda kuka riƙe nan littattafai ne nan littattafai ne akwai masu idan Allah ko ko waɗanda ba da Allah suke muna gani ba wai in ka ga wani na yi ka ce wannan da gani ku a wannan ba hukuncin ka bane iyaka ka ba da labari kowace irin ibada ana iya ta ba dan Allah ba kawai shi dan kaka ga wani yana yi ka ce to shine na wani na ci ba dan Allah yake ba wannan gaiba ne babu wanda ya san wa yake yi dan Allah wa yake yi ba dan Allah ba sai Allah yawa ko umarni da aiki mai kyawu kwani daga mugun aiki gaban mutane shi ma yana iya yi dan Allah kuma yana yi ba dan Allah ba subhanahu wataala saboda haka dai a riya ko ina tana shiga muna fata Allah subhanahu wataala ya kare mu daga ainihin riya ko kuma riya hawa hawa ce muna ganewa ko hawa hawa ce riya wato mutum yana iya tun da farko babu abin da yake nufi sai riya kawai ya zo ya abin ne don ya birge don a ce yaya don a gani cewa lalle shi gwani ne ko ma mine ne ba kaga wannan in kayi ba karami da da ko wanda za ya zauwa don Allah mataki na biyu don Allah ya zo yi to amma da ya ga wato wuri ya yi wuri kawai sai ya ce bari ya dan birge mutane da farko don Allah ne amma a ƙarshe sai ya dan shigar da mi birge amma ba wai na tunanin duka gaba ɗaya da a gani ba bare da wani abu ya birge mutane to inda ya birge mutanen baya da lada can kuma inda ya da Allah ina da lada akwai kuma wanda za a yi zowa ya yi darriyan yana cikin ya sauya yana cikin shike nan ba mamaki yana cikin sai game da wata aya wadda ta cire ba ta da kyawu kuma shi ya zo darriyan ne kaga kenan dole ya sauya ya wanzu wazi ya dawo kanshin wazi ne yake lima taquluna ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum kaga yanzu wazi ya ya dawo kanka kenan to shi ma wannan abinda kai can darre baka da lada wanda kai kuma yanzu da Allah kana da mi kana da lada to akwai kuma lokacin da za su zama ɗaya sai kunnan doki don Allah da riyar ɗai ne riyar ta yi ƙarfi a cikin aikin kuma don Allah ma ya ƙarfi a cikin to a nan wurin wanda ya rinjaye shi yake ɗauka inda Allah ya yi ƙarfi to shi kenan tunda kowa na da ƙarfi ai ka san da lokacin da aka yi kunnan doki to dole dai sai an samu wani wanda ya ɗara wani koyaye ne ko ba haka ba ko kwallo aka yi ko wasa aka yi ta kwallo aka ce an tashi ɗaya da ɗaya biyu da biyu uku da uku haka an tashi ba kai ruwa rana ba ba kai daga kai sai sai mai tsaron koha ba mai tsaron raga ba in aka yi wannan ai za ka ji ana ba da labari cewa lalle uku da uku ko biyu da biyu ko da ɗaya ko kuma zero zero aka tashi amma dai su wani sun yi ƙoƙari kawai rikin sa'a ne ko kaga wani yarin jaye wani akan wani ko ba haka ba balle mu bar magana kwallo wanda ba harkar mu bace shigon shigula ce muna ganewa ko to saboda gariya tana bata aikin da ta shiga akan shi sai dai ga matakai matakai nata yawa idan ta wani yayi wani rijayi to shikenan babu ainihi babu lada ko kuma babu zunubi in dan Allah shi ya fi karbi to shi kenan in kuma riya ta fi karbi babu lada a ciki Allah ya raba mu da aikin riya aikin riya babu aiki to sa'an nan kuma wato riya akwai lokacin da za ka yi ibada wani ya gani ya tsaya sai ka kare ce gaskiya wallahi ibadan nan da kai ta burge kuma sai ka ji daɗi yaya mai hukuncin wannan latin da ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lallai ni wani lokaci ina yin aiki dan Allah to amma idan aka ganni ka wannan aiki aka gaya mani sai abin ya faranta mana da ji daɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la sharika lillahi fi ibadati Allah bai da abokin tarayya a cikin bauta mashi bana nan manzo Allah yace abun ba kyau baka yi dan ka burge ba baka yi dan wani ya gani yace ka burge shi ba amma sai yace ka burge shi kai kuma sai ka ji dadi a wajen riwaya manzo Allah yace inna Allah la yaqbalu ma shurika fihi Allah bai karban ibadar da aka yi tarayya da Allah a cikinta mana kamar dai ya nuna farin cikin da jin daɗi da murnar da kai an gane ka kana yi kamar ka yi tarayya da Allah ne cikin mi cikin wannan ibada ta kuma an rawaito cewa wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah lalle ni ina yin sadaka ina sadar da zumunci kuma duk waɗannan abubuwa ba ni yin su don wani abu sai don Allah nake yin su to sai a gaya mani cewa ai ina sadaka mutane su ta gai don ana gayin sai zan gishin daɗi kuma a gaya mani cewa ai ta ba da labari cewa ina sadar da zumunci sai in ji daɗi in yi farin ciki kuma wannan abin ya burge ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru nan bai ce komi ba ba na kama manzo Allah ya ce ba wani abu bane ke tunda bai faɗi hukunci ba har sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to wannan hadisi yana nuna cewa wato farin ciki da ganin aikin da kai shi mariya ne sai dai akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi aka ce ya rasulallah wata rana ina cikin gidana ina sallah sai wani mutum ya faɗo ya shigo gidana halin da nake cike gare ni akan wannan halin ina bauta Allah sai ya burge shi kuma ni ma sai na ji dadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai laka ajran lada bike gare ka kana da ladan ibada kuma kana da ladan wani ya gani yayi saboda tunda ya gani ko yi zai da kai muna gane ba saboda haka abinda ake lura da shi a wannan lokaci shine kai ibada dan Allah ba ka jira ba ka sauraron yaban wani ko burgewa wani ko wani ya gani kai dai kai dan Allah in wani ya gani shi ya sani in ma bai gani ba kai dai kai dan Allah na da wurin Allah kake neman ta to amma in ya baka labari yace da ganka kana ibada ko kuma ya kira ka ta waya ce kai gaskiya wani wa'azin nan da kai ya burge na ji daɗi kai ma sai ka ji daɗi ga ranka to kaga ba jira kake ba dan ba da kai wa'azin bude waya ka kai kana ta jiran ka yi za a cewa ba kai dan Allah shikenan ka gama ladar ta ta gorin Allah to sakamakon haka Allah subhanahu wataala sai yasa wani ya kira ka ko suka kira ka suna ta yaban wannan wa'azi da kai kai kuma ka ji daɗi ga ranka to ladarka ba ta ɓaci ba sai ma ka ƙara samun lada wurin Allah saboda ba ka yi don neman yabo ba muna ganewa ko? yawa amma kai wa'azi ka ce kai mutanen nan ba wanda ya kira ne ya ce wa'azin nan ko kai sadaka ka ji shiru shiru ba wanda ya kira ka yi godiya mutanen nan ko dai ba su da hankali ya zara raba masu abinci da kuri kuma su shiru ba wanda za a kira ne ce ya gode su ba su kyauta ba da wanda kama alheri bai kira ka da ya godiya ba bai kyauta ba man la yashkurun nasa la yashkurullah da wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah ko manzo Allah ya ce idan aka kyautata muku aka yi muku ihsani ku rama in ba ku yi rama ku yi addu'a a gani to saboda haka kenan duk wanda ya maka alheri ya kamata ka yi godiya amma shi ya zanki jiran godiya din to ya saba ma kuma addini yayi ba daidai ba wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbih al'ala kai abu dan Allah subhanahu wataala ya baka lada kawai shine ake amma kai dan dan ka nemi yaban mutane ko godiya ga mutane wannan bai da kyau wannan dai hadisi a takaice yana nuna mana cewa riya mugun aiki ne daga cikin mugayen ayyuka da aikin da aka sa ya tsantsa a cikin shi babu lada ce ita kuma riya shirka ce karami kamar yadda manzala ya ce akhwaf ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar ashe shirka kala biyu ne akwai babba akwai karami to manzala ya ce akbarul kaba'ir al-ishraku billah mafi girman laifuka manya-manya waɗanda suke kai mutum wuta manzala yace shirka da Allah to kaga kenan akwai shirka babba shi shirka babba gaba dai kai ba musulmi bane shi kuma shirka karami in kana yin shi kai musulmi ne amma kana duk ibadar da kai kai shirka karami to baka da ladarta amma kuma bai hana ibadar da ke gaba in kayi dan Allah Allah ya baka lada amma dai waccan ta dazu da kai baka yi dan Allah ba baka da lada shi kuma shirka da zaran kayi shi dai ibadar da kai shekara da shekaru to wannan ibada duk ladarta ta kare la in ashrakta la yahbatanna amaluka lalle in kayi shirka da Allah babban shirka kenan aikin ka zai lalacewa wala takunanna minal khasirin kuma lalle zaka zamantowa daga cikin mutanen da suka tabi kuma Allah ya ce ma annaba da zanu dalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya ce da sun yi shirka da Allah da duk abin da suka aikata ya lalace Tana ka shirka babba yana rushe ma aikinka a goge gaba ɗaya kamar ba kai komi ba a rayuwarka. Amma shirka karami ba ya da kyau shi ma, domin shi ma tsari ne zuwa ga babban. Kwaron gaci kake takawa, in ba kai hankali ba, in kana yawar da to, karamin nan zai koma zuwa ga babban shirka da Allah Allah ya kiyaye. Na haka dai shirka kala biyu ne akwai babba mai rushe aiki mai yadda mutum daga musulunci mai haramta ma mutum shiga aljanna. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه duk wanda ya shirka da Allah to Allah yana mashi aljanna wama wahu nar wama lizalimin min ansar makoman shi jahannama ce kuma baya da waɗansu mataimaka waɗanda za su taimako shi saboda azzalimi ne yayi babban zalunci to kaga shirka babban shine mugun aiki Allah ya kiyaye mu hadisi na gaba hadisi na dubu daya da dari uku da tis'in da bakwai malam ya ce wa ana bi hurairah ta radiyallahu anhu qal an karba hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani da haka ke gare ni gashi dubu daya da dari uku da tis'in da bakwai haka yake rubuce ba matsala ai tunda dai hadisin ne ba matsala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi salat alaman munafiki guda uku ce idza haddatha kadhaba idan yayi labari yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan kuma yayi alƙawari sai ya tada wa idza tumina idan an bashi amana khana sai ya canye ta mutabakun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi walahuma suna da riwaya min hadisi abdullahi bin amr ko daga abdullahi dan umar wa idza khasama fajar abdullahi dan amr ke gare ku koko ko umar amr ne ko amma abdullahi dan amr ne ke rawaito wannan hadisi wa idza khasama fajar idan ya yi husuma su ne wuce iyaka ma'ana a na? amur ne ko? abuwa wasu ya rubuta masa omar yanan wani hadisi dalili ne akan cewa duwanda wato ɗabi'a ne daga cikin waɗannan ɗabi'un suka kasance a cikin shi to a cikin shi akwai wato ɗabi'a ta munafici gashi musulmi kuma akwai munafici tare da shi idan kuma ya tattara su duka to shine munafikin idan makaryaci ne idan maciyi amana ne idan ya wuce iyaka wurin rigima muna ganewa ko in an bashi amana ya canye to shikenan wannan ya zama munafiki cikakke mun gane ko ko da ya kasance ya yarda da shari'o'in addinin musulunci to hadisi ya nuna cewa munafiki ne kenan to saboda haka kenan abinda ake ce ba munafiki shine wanda yake boye kafirci ya bayyana imani ko shine munafiki wanda zai boye kafirci a cikin zuciyar shi amma ya bayyana imani ya sallah tare da ku ya azumi tare da ku ya haji tare da ku ya umra ya yi sadaka ya zaka amma duk zuciyar shi yana jin haushin yin wannan abu domin bai ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ba to wannan shi ake ce ma munafiki don haka kenan duk wanda aka san shi da ƙarya cikin labarin shi to kenan akwai alamar munafici tare da shi idan kuma shi ƙarya yake yi cin amana yake yi ta da alkawari duk waɗanda abubuwa da ya tattara su to shi kenan wannan munafiki ne sai dai munafikin ba irin munafiki ne wanda ya hita daga addinin musulunci ba yawwa munafikin waɗanda yake ma munafici ne kuna gane wa munafikin waɗanda ya masa alkawari ya tada to a wurinsu a wurinsu shi wannan ba munafiki ne kuna ganewa idan suka ba shi amana ya canye me za su ɗauka shi nahiki saboda ga surinsu munahiki ne yawa in dai ga ga wanda ba ya daidai wannan ɗabi'a to ba za su gabatar da shi ba su sallah ba da sauransu me yasa saboda surinsu sun ga haza yawa ya cuce su ya masu ƙarya ya tada musu alkawari kenan da haka kenan wannan hadisi dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna mutum ya iya zama mai imani kuma yana da wasu ɗabi'u waɗanda suke ba su da kyawu waɗannan ɗabi'un ba su kore maka imaninka ba imaninka na nan waɗannan mugayen ɗabi'u suna nan kuma ka yi zaman towa mumini fasiki mumini munahiki abin da ya ba daɗi amma tun da musulunci ya zo da shi tunda musulunci ya zo da shi ana iya sau da haka da biyan munafici irin wannan munaficin ba za ta hidda ka daga addinin musulunci ba kana da matsayinka na mai imani amma wanda kake da halaye da ɗabi'u irin nawa kamar yadda za ka samun musulmi musulmi ne amma yana da ɗabi'u irin na kafirai kamar cewa abinci da hannun hagu ko mutu ya tashi yin aski ya irin na arna ko ya tashi sa kaya ya sa irin nasu lokacin da za ya sawa yana ji yana kama da wani arne ne abin da burge shi ko in za ya tsara rayuwar shi ce ba zai tsara rayuwa irin ta arna kawai zai tsara rayuwar shi irin ta arna saboda haka kullum gidan shi abin da aka tsara a shi za a yi don wani ya faɗo to sai da ya haƙuri bai da rabo ciki saboda ba a tsara da shi ba kuma in baka gaya mashi ba in baka gaya mashi ba za ka zauwa to ba ya ganawa da kai ka zo kawai ka bubbuga mai gida yana ƙoƙarin hidon wuta ce ka kufu da wani wuta ku kyale kana assalamu alaikum yana mine ne ka kira shi ta ce ai ban san da zuwan kawai shi ba kuma kaga fita zani ya za to sai mu dauki wani lokaci daban kuma ka ce mana ga kana sai ndi ba an gan ya kamata duk wannan harranci ne ai amma in mutum ya tsara rayuwar shi a haka ba dan koyi da wasu sun burge shi suna yin haka nan ba ba matsala amma mutum na irin wannan rayuwar yana je yana koyi da suwani wasu arna da ya gani suna yi watakila ma wani film ne ya gani kawai film ne ya burge shi cika shi ba zai wannan rayuwa to kaga su ai suke yin film arna ne ke yi to da haka kenan baka bar musulunci ba amma me kana da halaye da dabi'u irin nawa irin nan da ba musulmi ba Allah ya kiyaye to saboda haka dai wannan hadisi ya nuna mana cewa wato ba yi da kyawu mutum ya zamanto ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u akwai su tare da shi ana ba mu tsoro ne cewa kan mu yarda mu sa waɗannan ɗabi'u a cikin rayuwarmu kan mu yarda mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u kan mu yarda mu zamanto masu ƙarya mu zamanto masu gaskiya in za mu ba da labari mu ba da labarin gaskiya walau sadaqullaha lakana khairan lahum Allah ta'ala ce da mutane sun yi ma Allah gaskiya da ya zamanto shi ne alheri gare su ma Allah ya ce wasu sadiƙi na wasu sadiƙaci masu gaskiya maza da mata min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin maza akwai waɗanda suka yi ma Allah alkawarin abinda suka yi ma Allah gaskiya alkawarin da suka yi da Allah kuma Allah ce ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah ku zamanto tare da masu gaskiya manzala ya ce alaikum bis sidqi ku yi gaskiya fa inna sidqa yadi ila al birri wa inna al birra yadi ila al janna wa la yazalu ar rajulu yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya har sai an rubuta shi a wurin Allah mai gaskiya ku yi gaskiya gaskiya ba inda za ta kai ku sai aljanna إياكم والكذبة وبالكريا فإن الكذبة يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أمتنا كريا توسيا زمن تربو تتشي ولن الله مكري تنيش muna ganewa ko to saboda haka gaskiya ita ce wajibi to idan mutum yana labari yana gaskiya to alama ce ta yana da imani sa'annan idan mutum na alkawari yana cikawa alama ce ta imani domin Allah ne ya ce wa fu biladi inna lada kana mas'ula ku cika alkawari lalle alkawari abin tambaya ne wa fu biadi Allah idza ahadtum ku cika alkawarin Allah in kun yi alkawari da mutane wa fu bilad ku cika alkawari da saboda haka tada alkawari ɗabi'a ce muguwa daga cikin mugayen ɗabi'u wanda bai kamata mutum ya zanki alkawari ba yana sabawa haka cin amana cin amana an baka amana ka canye Allah ta'ala ya hana Allah ya ce ya yi wallazi na amanu la ta khunu Allah war rasula wa ta khunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kakkuce amanar Allah kakkuce amanar manzo Allah kakkuce amanoninku amana tsakaninka da mutane kakkucen yi ta alali kuma kun san cin amana bai da kyau ku kaga Allah subhanahu wataala ya hana mu ya hana mu cin amana da wannan aya mai girma saboda haka ba za ka samu mai imani na gaskiya ba imani na kwarai ingantacce yana cin amana ba idan mutane na cin amana to Allah ta'ala zai dauke albarka a cikin rayuwarsu saboda haka Allah ya raba mu da wannan muguwar dabi'a da haka dai wannan hadisi ya ba mu tsoro daga wato aikata irin waɗannan ɗabi'u cewa ɗabi'u ne irin na munafukai Allah ya kare mu daga dabi'un munafikai hadisi na gaba mala yace Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal an karba hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zira da amince Allah su kara tabbata gare shi yace sibabul muslimi fusuqun yace zagin musulmi fasikanci ne ka zagi musulmi muna ganewa ka zagi musulmi fasikanci to ka zagi wanda ba musulmi ba fa adalci ne ko mine ne ha wai da farko ma me ake ce mazagi ba yadda mu muke kallon zagi haka aiki a cikin addini ba fa ba sai ka ce ma mutum ka cika zakka ba mu a hausa haka ce zagi shi ne an ce mutum ne a ce mutum ka cika zakka ta ɓangaren uwa ko uba yawwa ba musulunci ba shi ba ne shi ma zagi ne amma cin mutuncin mutum ma ana kiran shi da sunan bi zagi ka wulakanta mutum shi ma zagi ne to bai kamata ka yi ma musulmi ba wanda kaga yana cin mutuncin musulmi ko yana zagin musulmi to fasiki ne ma'ana ya fita daga bin Allah subhanahu wataala fasikanci shine mai fita daga bin Allah subhanahu wataala ka bar bin Allah ka koma kana bin shedan muna ganewa ko saboda haka bai kamata ba musulmi ya zangi zagin musulmi zagi irin wanda muka yi sabo da shi mu zagi uwan mutum ko mu zagi uban mutum muna ganewa ko ko mu faɗi wata bakan magana ga mutum ko mu ci mutuncin mutum ko mu musgula mashi duk zagi da duk baya da kyau gaba daya fasikanci annabi alayhi salatu wassalam yace wa qitaluhu kufrun ya kashi kuma kafirci ne ya ka ba ba kashe shi ba kwada da shi shine qital qital shine bugan buga da kai da musulmi ku yi daru ku yi kulli da kulli kafirci kamar musulmi ya mare ka ka kai mai kulli shi ma ya kai maka ka doke shi ka nasa ka kasa shi ma ya doke ka haka ku ta burki dodoniya ana artabu da kai da musulmi kafirci musulmi ba ba ka da kamar shi ba ya yarda da Allah ka yarda da Allah ya yarda da manzo Allah ka yarda da manzo Allah ya yarda da alqur'ani ka yarda da alqur'ani ya yarda da bayanan manzo Allah sallallahu kai ma ka yarda da su ya yarda da sahabbai kai ma duk abubuwa na addini ga su nan ya yarda da sallah ka yarda da sallah ya yarda da azumi to me hada ka wada da shi duk da hada ka rasa wanda zaka wada da shi sai mai irin dabi'a da addini irin naka to cikin ku akwai mai kuskure ko kuma dukkan ku kun tare gaba ɗaya kun yi kuskure ba ku gane addini ba ku sa ina addinin ku yasa gaba ba ba ku sayan ba da addinin ba abinda zai hada kuri guda daya addinin ne ya hada kuri guda daya ku zanna majalisa daya ka iske kowa da kowa da mai daraja da mai matsayi da mara shi da an zanna wuri guda daya duk saboda addini inda ba addini ba irin wannan zaman da kowa talaka za su koma gehe masu hannu da shuni gehe masu matsayi duk kowa zai tsaya wurin shi wani baya shiga wani ba addini saboda darajar shi za ku zanna wa wuri guda ɗaya kafada da kafada ba wurin sallah ba kawai wurin zama ne albarkacin addini albarkacin imani da Allah albarkacin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje ka tambayi rayuwar da da aka yi aka yi ta gabanin zuwan musulunci kowa da wurin shi muna ganewa ko to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sibabul muslimi fusukun zagin musulmi bacin musulmi wulakanta musulmi cin mutuncin musulmi fasikanci abinda ake nufi da musulmi a nan wurin shine musulmi wanda ke cikakken musulmi fasiki kuma ba cikakken musulmi bane ko ba haka ba to tunda shi ba cikakken musulmi bane ya halitta ka zage shi ya halitta ka cin mutuncin shi ko bai halitta ba hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace udhkurul fasiqa bima fihi kay yahdarahu an-nas ku faɗi fasiki da abin da ke cikin shi dan mutane su kaurace mashi dan mutane su kiyayi sharrin shi kaga in ka faɗi fasikancin fasiki mi kai mashi ba cin mutuncin shi bane to amma saboda mi ka cin mutuncin shi saboda cikin shi akwai abin da ka faɗi kuma kayi ne saboda nasiha amma da hadisi ne mai rauni ba kayi ne saboda cin mutunci ba ita nasiha ake so a yi ma mutum don abinda za ka faɗi na yi ma mutum faɗa a ƙarara ka bayyana ana yi don Allah ne kawai ana yi ne don mutane su kiyayi sharrin wannan mutum ba ana yi don ka ji daɗi ba ka zanna kana cin mutuncin mutum kana jin daɗi wannan hadisi ne mai rauni to in ya inganta yana nuna kenan akwai halaccin wato bata musulmi bata mutunan da yake fasiki ne musulmi ne amma yana da fasikanci ba dan komi ba sai dan mutane su kaurace mishi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace kullu ummati mu'afa illa almujahirun dukkan al'umma ta gaba dai an ba su lafiya sai waɗanda suke hito na hito da sabon Allah waɗanda suke bayyana saba Allah karara waɗanda za su saba ma Allah boye kuma su zo suna gai suna tona makansu asiri bayan sun yi babu wanda ya san sun yi amma saboda mi saboda shegantaka da shakkiyanci suna ganin tun da dai har suka yi saka zari Allah bai musu koyi bari ma su gai kai abinka babu wanda ya sani ka tuba ka nemi Allah subhanahu wataala gafara ka ce baka karawa shikenan Al- ba wanda ya san kayan ba Allah ba ba shikenan ba amma sai ka zo kuma kana gai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da al'umma ta gaba daya an yabe musu amma banda irin waɗannan mutanen Allah ya kiyaye to da haka dai bai da kyawu kuma ah, hadisai sun zo gaba da ah, musulmi masu zage-zage tsakaninsu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa almutasabbani maqala masu zagin juna abinda suka faɗi to wanda ya fara shine mai laifi ko ba haka ba mutum ya zage ka sai karama shi ke da laifi malam ya atari al-mazlum in dai wanda aka zalunta bai wuce iyaka ba da aka zage ka daidai zage ya ce ka ci kazakka kai ma ka ce ka ci kazakka shikenan amma ka ce ka ci kazakka da kazakka da kazakka da kazakka ka ka wuce iyaka to kun zama duk laifin ku guda ɗaya wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala ce zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi yawwa kuma Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi in za ku rama to ku rama da abin da aka yi muku daidai da shi mala yace wala in sabartum la huwa khairul lisabirin idan kun yi hakuri to hakuri shine mafi alheri ga masu yin shi to kaga kenan anan mutane na zage zage ke yasa wani wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Dharr innaka mru'un fika jahiliya manzo Allah ya ce ma Abu Zarri lalle kai mutum ne a cikin ga akwai jahiliya saboda Abu Zar ya kira wani da cewa yabna sauda ya kira ya ce kai dan bakan macen nan manzo Allah ya ce innaka mar'un fika jahiliya lalle kai mutum ne kaga nan ma aibata shi ne akai innaka mar'un fika jahiliya saboda haka da in ya kama ka aibata mutum ka zagi mutum ba zagi irin wannan ba ba ka ci ka zakka aibanta wa mazagi to in ya kama kai ma mutum sai kai kai saboda fada ga mutum ko saboda nasiya ga mutum ko saboda tsawatan mutum kai ya kara irin wannan dabi'a din ba laifi bane kamar yadda sayyidina Umar yace ma ɗaya daga cikin sahabbai a yace mai yace dani ya rasulullah adribu unqa hadha almunafiq bal manzo Allah in bigi wayan wannan munafikin tare da cewa abokin zamansu ne saboda ya yi wani aiki wanda ya kama da irin aikin munafukai mazala ce kyale shi domin ya ji yakin badar mana dai wannan hadisi yana nuna ya kamata rayuwar musulmi ta zamanto rayuwa ce ta yanwantaka ta soyayya ta kamna ta tausayawa da nasiha wa juna ba rayuwa ce ta tashi hankali da masifa da gaba ba Allah ya kiyaye. Kun sauran lokaci ko? Akwai tambayi da yawa?
tambaya guda ma ce.
To, Na shamsu, akwai da yawa
nawa ne? To ya isa haka. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara. Na'am.
dukansu suna godiya da addu'a da aka samu da su suka samu ba.
Masha Shi Allah.
nan farkon ya ce ba yan shi sun samu baka zai zango yana kuma kara bara addu'a ga yan uwa. Gudan kuma ya ce ɗan ya samu iki hada mansiyon biyan ma.
Masha Allah.
Sosai Da tambaye.
wasu bayan Allah suna godiya game da addu'a da ake bayan Allah suke ta yi domin yayansu su- su wuce su ta jarabawa kuma wani ya ce yayan shi sun samu. guda kai kai kai akwai hadari a to ai ko akwai hadari sai lokacin sallah ya fi. karatu an tsaye da shi ai ya tsaya ha a ba ba daina walƙiya ba ba matsala insha Allah mu kiyaye to yana bara addu'a yayin shi guda biyu sun wado dizem group yana bara addu'a Allah ya sa su wuce sai kuma ya samu ikiri Mansiyon biyan.
wa ikiri kuma hada ma ƙarin godiya da yabo gare shi to Allah subhanahu wataala ya sa albarka ga abin da aka samu na'am wannan kuma gartuwala ya ce mace ce mutum ne arman yarinya an aje sadaki jika 160 sai ba da jika 80 to bai yi da cika kudin ba aka yi arma har ta dauki ciki to yanzu da aka je wajen haihuwa sai Allah kadarta sai an kai ta uwa da ɗiyanta an mata cesarean din nan to yanzu lokacin duk abin da aka- ya sa na- ya kashe sai ce wancan kudin da bai yi da biya ba cikin su ne zai sa wai ba zai bada ba ai ai da ma ana bin shi bashi a kirga cikin su yanzu a ƙarshe dai har dai aka sako ta yan uwan sai suka gani to suka tattara mai jika talatin suka bada dan sun ga kanno su tana cikin matsala a cikin gidan arma kuma duk wannan dai abin bai ba a ƙarshe su ne suke tambaya wai in uwayen sun raba arman yayi ko ko bai ba mutum ne ya wuri mace da yarjejeniyar sadaki a jika 160 yau ya ba da rabi ko?
eh ya ba da jika 80 tamanin ya bada an biyo shi shika ɗari da sattin ah yau nawa ne kenan kenan sun tashi ɗari biyu da 40 da arba'in wajenan sadaki 240 ne sai ya ba da 80 an tambayi jika 160 yawwa ana na ana nan bai ba da ba bai biya ba hatta dauki juna biyu ha inda aka zo haihuwa ha aka je wurin haihuwa ma aka ce dole sai an fasa ta ta wurin fashin kuma ya ta kashe kudi cikin kashin kudin da yake sai ce cikin kudin 160 din da ake yi
kaga bai da gaske kenan kowa ya tare
wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne saurara kuskure ne baya da kyawu ba wanda zai maka maganin matarka sai kai kai za ka kamar yadda za ka ɗaukar daune ciyar da ita da shayar da ita to haka ba kuma ba bashi za ka bata ba ha. haƙƙi ne nauyi ne a kanka ba wanda zai mata magani sai kai ba wayanta za su mata magani ba duk da yake akwai maganar malamai da suka amma ba ta da ƙarfi ba ta da dalili mai ƙarfi sai za ka mata magani muna ganewa ko kai za ka mata magani a tawar in ta rasu ma kai za ka mata bi kai ne za ka sai mata lifafi wasu malamai na cewa a cikin kudinta za a hidda mata lifafi amma saboda karkashin wani takewa zai mata in ba kai ba gaskiya ya fara haka ba daidai ba ne su wai a tambayar da ake wai idan aka raba auren ya yi kofi ba abinda ake so dai a sasanta a yi kokari a sasanta a fahimci yuna in yana yiwa in ba yiwa to sai a raba Allah ya kiyaye shi ke na'am a lokaci ya yi ko ya kira
kira bai ba yana tambaya mai hukuncin malamin da zai karantar da mata ba tare da wato sun sa niƙabi ba sun sa katuwa mana fuskokinsu da buɗe malam yana ya koya musu ai ba kallon za ta kallon su ba a koya musu karatu muna amma dai asali da wanda ba muharrami ba to ya sha makance daga waɗanda ba muharraman shi ba haka ake amma za ka yi koya musu za ka yi koya musu saboda ba kallon su kai kuma da yawa ne ai ba zira masa idan za ka yi ta kallon su ba haka kana kallon wacce ta burge ka ce ba karatu ne ake yi amma dai san samu ne ko wacce ta zamanto cikin cikin hijabinta da suturarta ta addinin musulunci Allah ya sa mu dace to ba shi kenan ba ya ce shi dan makaranta ne makaranta ta allo lukulle yana yin rubutu yana yana rubuta rubutun sha yana shanya sai ji an ce ba kyau sai ya bari waya kenan oh shi kenan maka ji an ce ba kyau na tambaya kai wai akwai kyau ko ba kyau ka riga ka ji an ce ba kyau kuma ka bari oh shi kenan ma shi rubutu malamai sun yi sabari wasu sun halatta shi wasu kuma ba su halatta shi shine amma tunda ka dauki bangare wanda suka ce bai halitta ba kuma ka bari shikenan Allah ya taimaka na'am ya halitta ba ya ce gini ne zaye haka yaya yawa da ya tashi yin gini sai ya kara cikin ya shiga cikin hilin wani wako ya yi daidai kuskure ne kenan ba hilin wani ba ku saurara ba hilin wani ya shiga ba na gwamnati sai dan kara matsowa wajen haka shi ma dai ba da kyau domin hili ne na al'umma duk muna da haƙi a ciki saraka sai ka je ka gama gabata in sun yarda ka ƙara hitawa ba ne in ba su yarda ba saboda za su karbi kuɗi gare ka su sa mana su cikin abin da zai amfani ma gaba ɗaya Allah ya samu dace
da ya je a wani shigo a masallaci zai yi nafila da ake yi guda biyu sai ya gudu na zama kan ya gama kan sallah ya kuku suna zuwa na yamma da shi.
ya ce ranar juma'a idan ladan ya tashi yin kiran sallah na biyu shi kuma ya ji har walla ya dawo to bari za sai ladan ya kara kiran sallah sa na yawan nan lafirar raka abi koko ladan na yi shi yana yi in san samu ne ladan na kiran sallah kai ma kai sallaka domin sauraron hudu ba yayi maimaita kiran sallah sauraron hudu ba wajibi ne kuma in ka shiga sallah kaga kana ana ana hudu ba kana wani abu wanda bai kai karhin sauraron hudu ba so kina abin da yi shine kana zuwa masallaci kawai ka tara sallarka kana shigowa masallaci ladan na kiran sallah kana sallah domin ka samu ka saurari hudu ba na'am
Ita ne hukuncin da za a ba da sallah ana ba da sallah na fasa.
ha nasiya za ko ko mai hukunci Eh hukuncin ba.
mai hukuncin mutumin da ana daidaita sau shi kuma yana batawa ya yi sabu ba ya da kyau Allah ya ce inna Allah ya hibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa Allah na son waɗanda suke yaki a cikin ayyar Allah su yi sahu wadda ka ta cikin sallah yaki ne kake da shaidan to daidaita sau ake a jera a daidaita manzo Allah haka yake na cewa daidaita sau a tsaya a daidaita sai an diba an gani ba inda wani ya baya ko ba inda ne shigo ba inda ya sahu ya karkace kowa ya daidai haka ake yi da haka kenan wanda yake yana saba ma annabi ne Allah ya kiyaye na'am to yana bara addu'a yace ga bukatun shi Allah ya biya mushi kuma Allah ya biya mu kuma muna da bukatu da yawa Allah ya biya mu musu daga cikin bukatun mu akwai ruwan sama da muke so Allah ya kawo mana su masu albarka Allah ya sa wannan hadari da kuka gani ya shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka na'am assalamu alaikum assalam
Ya haɗuka cikin sigida da ya sa kwada wani harsu cikin
ina na wata cikin sallar nafila da mutum yake cikin sujada yana addu'a ko ya halitta cikin addu'a ya shigar da ‘yan wada mun arziki ah ni zai hanawa ka sa su haka ake so in kama kanka ka sanya uwaye ka sanya ‘yan uwa da abokai da dangi duka tunda nafila ce sai ka za ka darje ka yi addu'a mai tsawo kai kada ke abin ka babu wanda za ka matsa ma kare wani ya zangi dan lagoya ce hanzu liman bai dago ba na'am wanda suka mahaifin sun yi Allah mashi wa'adi sai ya bar dukiya to akwai wasu tsiya da ya kwanan daga na bayan hage to sai ɗiyan suka yi suka yi kuma suka ce ba ku dukiya da aka bari a raba hada wancan biyan sai ya ita faki a raba da hada wancan biyan su ga malama ya halitta ya ce a babansu ne ya rasu ya bar dukiya to akwai ‘ya'ya waɗanda aka samu ba da aure ba cikinsu to su waɗanda aka samu da auren da aka zo da bangare suka ce a gama da waɗanda aka samu ba da auren ba da a basu ko ya halitta ba matsala tun da haƙƙinsu ne sun basu ba matsala haƙƙinsu ne sun yarda amma dai musulunci bai yarda ba musulunci bai ce a ba wanda a yake ba ɗan aure ba ne a ba shi gado amma dai kamata ya yi an raba kowa aka ba shi nashi so su ba su kuna gani kamata ya tunda suna so su rufa ma mahaifinsa asiri ka a san wani abu don ba kowa ya sani ba irin wannan zaka ba kowa ya san shi ba sai waɗanda suke aka yi abin gabansu kuma abu ne an rufe shi kamar yadda ake rufe mamaci to kamata ya yi a raba gada in an raba sai su ce to kowa ya kawo kaza saboda mai daidai da waɗannan a san su ma dai da su aka raba gado ba shi kenan ba kayan mu ne mun ba su to ya halitta su dauka su ba su amma dai bai kamata ba sanya su cikin gado saboda ba su da shi na'am
na'am
sai bar addu'a da nake Allah ya biya bukata Allah ya yi mana Allah gafarta mana Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci da munafici da shirka ya Allah Allah ka raba mu da dukkan mugayen halaye ka gama mu da kyawawan halaye Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ka biya musu bukatunsu ya Allah Allah ka shaye musu hawayensu Allah ka ji kan mamatan mu gaba da ya Allah Allah ka yi masu gafara ya Allah akwai ɗaya daga cikin ɗaliban mu da Allah ya macikawa shekaran jiya Allah subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makoman shi dukkan mamatan musulmi gaba da ya Allah ka ji kansu da gafara Allah Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka ba ka san mu zaman lafiya isasshe da kwanciyar hankali wadatacce Allah subhanahu wataala ka ba ka san mu ci gaba ka ba ta tattalin arziki mai karfi wanda zai amfani kowa da kowa ya Allah Allah ka kara mana الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.